أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد المجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب أعوذيني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي بذريتي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى الدنيا أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العز العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائر شرابه هذا عذب فرات سائر شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب النفس فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون Allah subhanahu wa ta'ala har yanzu yana bayyana mana haɗarin bin shaiɗan, haɗarin ƙaunan shaiɗan da kuma mutanensa ko shayatinul insu ne ko shayatinul jinni, saboda shi shaiɗan yana da lamma, hakan nan mala'ika yana da lamma. ya za ka gane ma'anar lamma hawatif abinda zai faɗo maka zuciyarka wani abu haka shi ne manzala ya ce lishetani lamma walil malakin lamma shedanma yana da nashi hawatif ya zubo maka wani abu tunani a kwakwalwanka shi ne lamma ɗin to idan ka ga wannan tunani yana tura ka zuwa ga yin alheri kyautata mutane yin abu kaza saukaka rayuwa ga wanda Allah ya yi masa kuncin rayuwa in kai kana da shi ga mutane maganganu masu daɗi wa kulun linnasi husna irin wayannan da abubuwa masu kyau to wannan hawadir din mana shedan da abin mala'ika ne yake yake maka rada mala'ika ne yake ma rada amma kaga abubuwa mugu rowa rashin ba mutane girma ka wulaƙanta mutane ji da kai girman kai a tahqir na mutane kaskantar da su ko iskilanci abubuwa da wanda Allah hana wanda a cikin suratul abinna hujurat Allah duk ya hana wayannan yana cewa ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin har ya tafi ya ce maka ya ayyuhallazina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khayran minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisal ismul fusuq ba'da al iman ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيهب أهلكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم wannan duka abubuwa ne wanda Allah ya hana an ka karanta in ja kun fasi kun bina bayin fata bayyano kaga da wannan aka fara mugun zato ga mutane Kai, daga jin labari wani ya zo ya ce maka ai wani ya zauna a wani waje ya zage ka ya ce kaza kaza ba kyau haka ya kamata ka jera su ba wai kawai ka hau ka zauna ba ka bari in ya zo shi ma yana nan shi ma yana nan ka ce kai wani ina maganar da ka faɗa kace wannan ya gamu ko meye ne ran ya gamu kaga in gaskiya ne zai faɗa in ƙarya ne zai kame kame daga nan ka san cewa makareci da gobe kar ka dauki zancin ko kuma la yashabu qaumun min qaumin kada kai izdilanci wa mutane wata kil ya fika wajen Allah wata kil ya fika wajen Allah kana masa izdilanci shi bai da riga mai kyau shi bai da kudi shi bai da mota mai kyau shi kaza a wata kil ya fika wajen Allah shasa ya ce la ya samu ƙaunin min ƙaunin a sa'an ya kunu hairar minhu hairar min kuyin da Allah isbala wata ko mace kamar irin da yau mazaɗin da matan duk suna yi sai ka ga mutum yana ganin sa riga mai kyau hawa mota mai kyau gina gida mai kyau shi ne ɗaukaka haka suke gani wannan ba ɗaukaka ba ne a wajen Allah ba komai ba ne saboda ka ina ne kabari ka meye duk rigar da ka sa ka a lawayo ko ba shi ba ne duk motar da ka hau ƙarshenka fikam ko ba haka ba ne to me amfaninsa don me za ka mutane isgilanci saboda wayan nan abubuwa wata ya fi ka wajen Allah a sa'an ya kunu hairar minu wala nisa'un min nisa'aka kuma mata in kin sa super works kin sa swiss lace kin sa menene kina ganin kamar mijinki wane ko dan wanki wane ko wane ne dinki ko kuma ke kanki din kin zama wanke ka dauki kanki kamar kin fi wata watakil wannan wacce take sa roba-roba ta fi a wajen Allah ta fi wannan banzan super works ɗin naki da swiss lace ɗin naki wala nisa'un min nisa'in a sa'an ya kunna haira min hun wala ta rizu an fusako kada kai mutum shakuce kamar kai kanka kaiwa wala ta rizu an fusako saboda in ka yi labta kana shafuta mutane Allah ya ce wuta za ka shiga wani kulli humazatin lumaza Allah zai jama'a malan ya sabu anna malahu kalla la yunbazan na fil hutama wa ma adraka mal hutama narun lahil mukada allati tattali wa alal afida innaha alaihim musada fi amadin domin haka kar mutum ya yi izgilanci wala talmizu alfusar wala ta nabazu bil alqab kada ku sa kan ku sunayen da baki sunaye khairul asma iyayen ku sun ambace ku ku zo kuna sa sunan banza a kan Allah iyayen ku sun ambace ku da khairul asma wanda manzala ke cewa khairul asma'i ma ubida wa humida mafi ingancin sunaye wanda aka yi bauta da su da kuma aka gode wa Allah da su wanda aka yi bauta da su abdullahi abdulrahman abdulrahim abdulaziz abdulljabbar wanda da yake haɗe da abdu da sunan Allah a bayan su wanda aka gode wa Allah muhammadu hamidu hamdan mahmudu madu a duk wayannan sunaye ne wanda aka gode wa Allah da su an sa maka irin wannan sunayen ka zo kana zaben rekord Kise, Stas, Messi, Ronaldo, Daoko, Lumpasa, me wannan? Ha, wala ta na bazu bil alƙam. Bisa ismul fuso, wayannan tar da sunayen fasikanci. Sunayen fasikanci ne bayan an sa maka sunayen imani, bayan kana Abdullahi, bayan kana Muhammad, bayan kana abdujabbar bayan kana ahmad bayan ka zo kana wayan su banza ya sunaye to kaga wannan duka ba komai bane aiki na na shedan shi ne Allah yake cewa afaman zuyina lahu su'u amali shin wanda shedan ya kawata masa munanan ayyukansa a ai ya ganta me fara'ahu hasana ya ganta abu ne mai kyau to fa inna Allah Allah ubangiji da ikonsa yudhillu man yasha yake batar da wanda yake son bata ba wai Allah ne yake zaben wayannan batar da su an zabi wayannan shari'a bayan ya nuna maka kai ga hanyar huta ga hanyar aljanna ka bi hanyar huta to kai kai ne ka zaba shi yasa yace wa man wajada khairan falhamdulillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsa kai ka zaba ma kanka in tunda ka zaba zai baka dan shi ba marwashi bane Allah an ka ci Allah ka sheni zai ka ce kai na ruwanka ba kai ka ne ba bayan yace wala taqtulu anfusakum kai kace wai Allah kashe ni to mai kashe ka bai iya ba kenan ba zai iya ba kashe ka din yafi karfin sa kenan dan wannan zai kashe ka kaje ka samu abin da zaka samu a mutuwa sha zaman Allah ya hana duk wannan da ka shiga ka Allah ya kashe ni a a wala yaqulanna ahadukum Allahumma mawitni lidurrin masatu fa in lam فإن لا بد أن يقول فليقول اللهم إن كانت الحياة خير لي فيسر لي أمري واختار لي وإن كان الممات خير لي فناديني yace karka ce Allah kashe ni ka ce Allah idan rayuwata ta fi min inganci ta fi min kyau ka sauƙaƙa min rayuwa ka buɗe min hanyar rayuwa wanda zan huta idan kuma mutuwa ce ta fi min ta Allah kira ni kawai kai shiru in ya in ka gan ya kashe ka to yafi maka kyau ganda ka tafi in ya kyale ka zai buɗe maka hanyar rayuwa to yudillu man yasha Allah zai batar da wanda yake son bata wa yahdi man yasha haka nan wanda ya nemi shari'a ya bi Allah ya bi abin da annabawa suka faɗa ya bi Qur'ani Allah zai shirye da shi saboda ya nemi hanyar shari'a فلا تذهبن فلا تذهب فلا تذهب نفسك عليهم حسرات domin haka ya annabi Muhammad la nahiya ne shi yasa yazo fi'il mudari majzum fala tazhab nafsaka alaihim hasarat domin haka kul ka damar da kanka karka damu karka damu karka damu saboda manzo Allah yana damuwa idan muna cikin wahala idan mutane ba su musulunta ba yana shi cikin damuwa kamar inda yake faɗa masa a cikin suratul ankabut yake cewa la'allaka baqi'un nafsaka ala asarihim in lam yakunu wa in lam yu'minu bi hadha alhadisi asafa fal'allaka baqi'un nafsaka ai kana kada zargin kanka kada cewa shin ni ne ban iya kira zuwa ga Allah bane ko me me yasa wayannan ba su musulunta ba ba ka yi nafsa ka har kana ci kanka tir ɗinsa tir ɗina da rashin da babata ya ce a'a kai ka riga ka gaya musu ba kai kake shiryawa ba shirya yana hannun Allah kai ka kira su zuwa shirya amma shirya innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha ila siratin mustaqim ولعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا haka a cikin suratul shu'ara yana cewa la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'mini kana daman damun kanka kana a ba haka bane wala tazabanna nafsaka hasaratin kanka kanka nuna bakin ciki dan ba su musulunta ba sanin su in sun ga da su musulunta ba sun ga da su tafi mana inna allaha kasani allah ubangijinka alimun masani ne bima yasnauna ga duk abin da dan adam yake aikatawa na daga alheri ko da mugu na'am sai na wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bihi فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور to domin haka kasancewa Allah ubangiji ku sani cewa Allah ubangiji wallahu allazi arsala riyaha fatusiru sahaban Allah shi yake aiko da iska yake aiko da iska ta- ta motsa da giragizai ko kuma da ya zo su haɗu su zama hadari yake haɗa su ya turo daga can ya turo daga nan duk is- da iska ta kaɗa girgije ma yana kaɗuwa sai kaga wani ya fito daga gabar wani ya fito daga yamma wata ta fito daga kudu wani daga arewa su zo su haɗu su zama mukaman su zo su haɗu su zama giragizai manya-manya can ko a yi ruwa ko kuma su gunahu ila baladin mayiti ko kuma a tura ta kuna kallo sai kun sa kuɗi a yau kam za a yi mana ruwa za a yi mana ruwa sai ku ga iska ya zo fiyu kuma ya tura sai ka ga ku an bar ku ba komai to haka shanin Allah Allah misali ne ya bamu yace wani lokaci kana ta samu kawai ba kasuwa ne yana tafiya talauta ne kana yi kana kana cikin samunka sai ka tabbatar yanzu kam kai ka cika ko kuma ka kusan cika sai ka ga yin yin babu kawai ba ta jiya ba walam ta annan lam tuguna bil ams kamar jiya ba ka samu komai ba ka koma don wani karka yi in ka samu karka yi girman kai eh wanda yana ji shine wani abu yau wata kirgobe shi ba komai ba sai kaga wanda shi ya gina su suke wasa da hankalinsa shine ba ya gina su wanda shi ya taimake su ka zama wani abu amma dan ya dauki ana ya dauki sifar Allah ya daura kansa yana ce musu ana rabbukumul a'la ya bude kafaɗa yana tafiya yusaqqir haddahu linnas wa yamshi ala al-ardi barha sai kaga ya kwana gari wayannan fadawansa da ya daga su su ne suke wulakanta shi yana gudu a gindin su shi ba komai bane komin sa ba zai yi ba dai yana ganin komin sa yana yiwa yanzu kuma komin sa ba yiwa ko ba samu to haka rayuwa in ji Allah kamar inda za za ku ga saman nan ba komai za a turo da iska giragizai su taru su zama mukamin su girma har mai al- ya ba da ruwa wani lokaci ku su haɗu kuna neman ruwan ya tafi bai ka zama kai ba komai ba kamar inda ya mana misali da mutane biyu a cikin suratul kaf shi ɗaya na ganin gashi ya samu ya makana shanin kuɗi duk yana hannunsa kasuwancinsa har ya shiga cikin gonarsa yana tinkawa cikin kuɗinsa ga ma'aikata ko ina ga laborori ga bintiloli ga injiniyoyi ga ko'ina ne masa aiki ya ce ma a sunnu an tabi da hazihi abada ba wai a nan zannu haka ba a'a wai ta yakana na tabbatar ni da kai talauci mun yi ke talauci mun yi riga domin me na tabbatar wannan Allah tafi da ai an tafi da din ma Allah tafi da abada ba za ta taba salwanta ba domin haka kai mai ce mun ka ji tsoron Allah fasin kama sallallahu ilaika menene menene law da hatta jannata ka kulta ma sha Allah la quwwata illa billah da menene kana mun surutu ma azunnu sa'ata qa'im na tabbatar lahiran na kama babu shi. zance ne na matsiyata haka suke cewa ko yanzu ma zance ne na matsiyata mutane haka suke fa haka wata rana ni nan wani lokaci wani mutum ya kuntasa yana gani ya cika da ya gani ya ce wane ka zo zo kai da na zo ya ce kai babanka yana abin da ya ga dama mai dogarin nan nace me yayi yace da ina angonku nan da daddare wani lokaci sai ya tara kofan gidan kunnan wani bafulat- malamin mafulata ne a- na angon kunnan yana nufin shi abul fati yace da shuwa na gwangin nan shek sharif kenan da albaskin da idrisa kadi ya tara su a kofan gidanku su kwana suna ho ho ho ho oh oh wai wazi ne oh yace sun da mutane wai lahira zai tashi tashi da kula kula mutane kullu da wuta da aljanna duk ƙarya ne babu su ka duba fa nace wai yazu billahi ka kafir ce ce dalaka tafi ta yace ba ga irin ta ba kai ma ka dauko halin baban naka wani lahira wani wuta wani aljanna yace dalaka rabul mu wallahi yau kamar shekaru 25 da suka wuce to kaga mutane haka suke idan da suke ganin sun samu duniya suna ganin lahira ba zai tashi ba to dukkan wannan lam'a ne na shedan shine zuyyina lahum su'a amalihim ra'awi has hasana to da wannan ku sani wallahu allazi arsala riyah Allah nan da yake aiko da iska fatusiru sahaban ta tura giragizai su zo su taru su zama ruwa fasukunahu ila baladin mayitin a tura shi zuwa kasar da ta kyankyashe babu ruwa ta bushe ko bi ta huriya ta koma kyankyashe su komai sai mu tura mu zuba wannan ruwan fa ahyayna bihil arda sai mu raya wannan kasar mu kaganta tahtatsu wa tarbitu wa takhruju al-khudr ta fito muku da iri ta ta kumbura ta fashe ta fito da iri ga ta nakwarwa kuna ta jin daɗi ko ba haka bane to domin haka ku sani bayan mutuwarsa kazalika nushur hakan nan mutuwar da tashi ku yarda da wannan shine mutuwa da tashi haka nan kuma wata rana ba kwanan wata rana a sake ta da ku ko kuma da ku mat- matsiyata ne matalauta ne ba ku da sarauta ba ku da kuɗi ba ku da komi ka kama nan kai kasuwanci kai wannan kai wannan Allah ya kara baka kuɗi har ka zo ka zama rayayya cikin mutane to haka dan ka aji hankali Allah da ya baka daga babu zai iya kwace ka koma babun ka na da na'am
من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور man kana yuridu al-izzata in kana neman daukaka bawan bawa na inji Allah bawan Allah inji kana son daukaka to ka sani cewa fa innal izzata lillahi jami'a ka san izza a wajen Allah ne daukaka Allah ne zai daukaka ka karka zaci sarautanka ko kudinka ko ilminka ko dabararka ko wani abu shine zai baka daukaka a'a duk abin da kake zato wanda yake baka daukakan nan ba shi bane yake baka daukaka wanda Allah ya daukaka shi shine ya daukako kulillahumma malikal mulk tutil mulka man tasha wa tunzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir shi yasa abdullahi ibn ubay ibn salul da yace a manzo Allah la in rajana ila almadinati la yukhrijanna al'azz minha al'azl la'natullahi alayhi wai manzo Allah ne azal kaskantacce wai wa iyazu billah la yukhrijanna al'azz minha al'azl shine Allah yace banza fa inna fa inna fa inna al'izzata lillahi ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين إيه la ya'lamu kai munafiki babin da ka sani izza na Allah ne da muminai da kuma annabinsa da muminai amma ku- kai kana da wani izza ne ba ka da izza a izza na Allah ne ɗaukaka na Allah ne Allah shi ne zai baka ɗaukaka Allah ko ba zai baka ɗaukaka ba sai da binsa da tsoronsa ya yi nasu inna halaknakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum kana neman ɗaukaka ka bi Allah ka bi abin da Allah ya faɗa ka yi hukunci da hukuncin Allah ka bar abin da Allah ya hana ka ka nisanci abin da ya ce ka nisanta to za ka samu ɗaukaka Eh, ba ɗaukaka na shaidan ba ɗaukaka na gaske ɗan ayin kana da ɗaukaka na Allah a yanzu shugabanninmu don ba su ba ɗaukakansu ɗin na Allah ba ne shi yasa suke neman security Allah don ɗaukaka ne na shaidan da zalunci sai za su sai kattai sun kewaye su abubuwan su tashi kamar lahira ta tashi wai a tafiya masu na tsoron wani ya harbe su ko da dango ko da wannan shaza motocin su kamar waje a kano lokacin da baba ba lafiya na kai shi kano muna kofa asibiti a zaune sai gwamnan kano na lokacin ya zo ya wuce ta ganyanye ganyanye fulangana da ya ce mu malam kasa abin da wayan motocin suke faɗa na ce a'a ya ce ɗayan ya ce gabarawo gabarawo gabarawo gabarawo ɗayan sai ce wayo wayo wayo ɗayan sai ce ku gabara ku gabara ku gabara gabarawo gabarawo na ce wa haka suke faɗa ya ce wallahi haka suke faɗa to amma in daukakan na Allah ne mulkin Allah ne ya baka ya daga ka ka duba sai na Umar ya je da yaki da kasar Rum kasar Rum ya tayar wa kasar Rum hankali a lokaci kamar ka ce kasar da yanzu ta tayar wa America hankali wajen yaki sai aka turo spias su je su gani wai shi wannan sarkin nasu ya ne wani yadda sarki ne duk duniya na tsoron sannan sai suka zo madina suna nema ba su ga gidan da ya kamata na sarki ba sai suka ce da Allah ina ne sarkin kudin na ina gidansa sai aka ce ga gidansa na katangansa ne haka kuma na bunu ne dan mutum ya leƙa yana gani to a shiga yi mana isu aka ce ya fita yana yana a yanzu fa ai nan ana duba sai aka ja ka same shi a karkashin itaciyar dabino ya yi filo da takalmansa shugaban ƙasa ba shugaban ƙasa ba na duniya kuma na duniya musulmi a lokacin gaba ɗaya yana kwanci ya ce fa shugabanku umar fa nake nema ya ce shi da wannan gashi ya irga rigansa an yi mata faci goma sha bakwai sai ya tsaya kansa sai ya ce hakamta wa adalta wa nimta haisu shi ita yamu ya ce tabbas ka yi hukunci ka yi adalci ka kwanta inda kake so ya ce wallahi kai kaisar shi ne shugaban rumdin ya ce wallahi a cikin ɗaki takwas yake kwana ɗaki cikin ɗaki ɗaki cikin ɗaki ɗaki cikin ɗaki ya ce ɗaki takwas a kowane ƙofa kuma akwai mai gadi arba'in arba'in ya ce amma ya ji bera ta yi ɗaurin sai tashi Ya, saboda hankali in hankali bai kwanta ba ai ba wani abin da zai kwantar da hankali to in kana so ka nemi izza ɗaukaka a wajen Allah ba za ka samu ɗaukaka a wajen Allah ba kuma sai da bin Allah shi ne Allah zai baka ɗaukaka sai yana yanzu a shugabanninmu na waye ya yi sai kwanta a waje alhamdulillahi lazi ba sai Allah laba wani injin daka masa sandan gudu ba ah shata Allah subhanahu wataala yake nuna mana mu nemi izza a wajen sa kadai mu yi shi ko zai ba mu izza idan muka ji tsoron sa idan muka bi shi haka nan kar mu je mu bi shedan ko kuma Allah yau kamar inda mun dauki kanmu mun ba su amerika su ingila su wane ne muna ganin kamar an su sun ce mana mutum za mu zama mutum idan mu suka ce mana kai dabba su kashe kaɗin wallahi ya fi mutunci daga ba za su yi nadama ba gashi sun kashe saddam hussein ba sun kashe gaddafi ba su da kansu su suna nadama ba a obama na amerika da bakinsa na ji shi yana faɗa ana bayan ya sauka ana yi masa interview an ce a shekara takwas da kayi mulki wani lokaci ne kayi nadama da ka ce wani abu da kayi inda na sani ba zan yi ba wani lokaci sai ce wallahi a shekara takwas na ni dai a gani na minti biyu ne kadai wanda na yi nadama su minti biyu kacal aka ce masa wani minti biyu ɗan jaridan ya ce two minutes just two minutes ya ce yes wani wannan minti biyu ne ya ce lokacin da nake a faransa kai atakin lead ga dafi ya ce wannan kawai shi ne lokacin da na ba faransa izini na ya yi atakin ga dafi wannan shi ne kawai lokacin da nake nadama ya ce da na sani da wazan ba shi wannan wazan ba su wannan izinin ba ya ce don ga abin da yanzu libya ta koma kuma gaskiyarsu ne duk abin da suke faɗa kan gaddafi ƙarya ne don ba za ka gamun gaddafi ba na zauna a libya shekara shida kyar kuma ba zaman kashe wanduna ba zaman karatu nake na tafi daga tripoli har makunusa na tafi daga tripoli har gad na tafi daga gad har Gadamis daga Gadamis har Ajidabiya har Nalut ba inda ban tafi ba duk na gani na gani rayuwar da suke yi eh kana haihuwa za ku dauki dala dubu biyar a ba don ka kula da ɗanka mota za ka siya in ka siya mota miliyan biyar gwamnati za ta biya miliyan biyu da rabi kai ka biya miliyan biyu da rabi me suke so fiye da wannan wutan electric kyauta ruwa kyauta daga tripoli zuwa gat kilomita 2,800 a cikin sahara amma an yi layi express ko rami ɗaya ba za ka samu saharar nan duk an zuba mata kwalta ta koma dutse baka irin don kar ƙasa ta zo ta rufe ajiyar eh amma da yake ba yace America ba kai ne Allah ba Allah shine Allah ba shikenan ba amma shugabannin da suka ce America ha ke ce Allah ka je ka duba kasashen su ko naku ne ko nawayen su ne ba za ka samu kilometer 20 ba gargada ba sai ka duba akatuwar rami gagabu zurdu right kana tafiya wani abu ya kare ka faɗi ka mutu ba don sai abin ka tanga shi ai suna aiki suna demokrasi demokrasi mu a zalimai sai bayan ƙarya suke kama masa kama bayan gaskiya don za su waɗi gaskiyarsu Allah ya ga mana za mu duk wanda yana neman izza a wajen wayan nan kafiran sai ya yi nadama wallahi Allah ya nace واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة don su zama musu abin ɗaukaka su ɗauki wani Allah Allah wani Allah wallahi mutumin da ya ɗauki wani Allah zai faɗi gaskiyansa ko kuma mutane da Allah yake cewa Allah zina ya tafi zunar kafiri na auliya min dunin muminin أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا waɗannan da suke rike su amerika su france su ingila su russia su germany ga su ganin millatul kuhari din nan wajen kafirai suna neman su ne abokanan hulɗarsu suna auliya shugabanninsu ko to da kyau kuna neman ku ɗauke su shugabanni min dunin mumini na ba tare da kun ɗauki muminai ba kun ɗauki kafirai su ne abin hudanku a yabta guna inda hun izza domin kuna neman ɗaukaka a wajensu to fa ku sani fa innal izzata lillahi jami'a izza daka kwatakwam na Allah ne ba wani ɗaukaka ba su da wani ɗaukaka ƙarya suke yi tumus ba su da shi yanzu da shi Allah ma ya haɗa su su je suna ta kashe kansu Allah ya sa kar yaƙi Ukraine ke kare ‘yan banza za su na kawo yaƙi a cikin ƙasashenmu su kawo mana boko haram su kawo mana bendin su kawo mana wannan su kawo ko ina suna samun aiki ya Allah kar ka ƙara sarda yaƙin Ukraine ƙara ƙara ka ƙara shaggilo bi alfusi ‘yan neman su je su ta kashe sunan ‘yan wasu to me ne ya ce fi mu Allah ba abin da ya shafi ko yana ci abinci ya tsada ba dai a Najeriya ba kam Najeriya akwai Ukraine ba Ukraine Russia lafiya ba lafiya ba kun taba cin abinci mai raha kun ci a to na ruwanka da wani abinci ya tsada mutane kawai don hakwai suna eh wallahi abinci ya tsada abinci da suke an taba baka abinci mai raha ne a kasar nan to ga mu ba ban taɓa wawaye ne mutane ke raba billahi la ilaha illallah me yake rika kai kai kana na cikin azaba kullun cikin yunwa ƴan banza ka zo wani kawai kana kana ka zama dan amci shata Allah Ukraine yakin Ukraine ya sa kaya sun yi tsada Allah ya sa kare yakin ya kare can banza dama muna cikin wahala a ciki zamu mutu kuma eh dan ba wani amfani wallahi ba wani amfani ba wani wanda zai zo wala ya ridu illa fajiran kafara duk wanda ya zo dan iskan ne da ya taho ya samu guguwa mu tafi kawai eh bana ku ce wani zai zo fitta mu daga wahala ku ba kun bar Allah aikin banza yake bi duk kun yi sallah Allah kun bar shi a cikin masallaci kuna fita baranda ba ruwan ku da Allah wallahi wane ku zabe shi zai kawo mana sauki ba wanda zai ce a Allah ne mai kawo sauki wai wanda zai kawo mana sauki wanda zai kawo mana aiki wanda zai mana kaza bai ina ya kawo muku saukin ya kawo muku saukin tambaya ku nake yi aikin ba za a kasan nan akwai lokacin da an kace Allah ku ce Allah ya zaba mana da yadda munafikin banza Allah me Allah me ya sani Allah sai Buhari ya sani in zai ba Buhari ba ba zai ba ba shi Allah mu za mu kwace mu ba Buhari don mu samu sauki Allah ya ce o za ku samu sauki ba ga shi na ba Buhari ku je ku samu sauki shekara tabbas billahi laji kai Allah Allah Allah Allah kai ne Allah ko za ka dan Allah Allah ka sake runguya mu wani shekara takwas ɗin kuma ko za mu hanzarta eh mana aikin banza aikin wani ko ya isa? ko ashe kun ba da samun hankali man kana yuridul izzata duk mai neman daukaka ya bi Allah falillahi al-izzatu jami'a to ya san cewa Allah shine mai izza ga baki daya ilayhi yas'alul kalimut tayyib kalma mai kyau ayyuka mai kyau to kalma mai kyau zuwa ga Allah ne addu'ar kamana zuwa ga Allah zai tafi amma me zai tafiyar ma da aikin nan wal amalu salih ai wal amalu salih yarfa'uhu ai yarfa'u al kalimatay hadin yana koma kan kalma tayyib ne da bir ma'ana al amalu salih aiki mai kyau shine yake daga kalmar tayyib zuwa ga Allah ne da kalmar tayyib shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah imanin ka dan kai ayyuka mai kyau shine zai maka amfani in ba kai ayyuka mai kyau ba su da wani amfani wallazina yamkuruna sayiat wayannan da suke shiga mitin mitin iri iri a Abuja da Kaduna da Kano yamkuruna sayiati suna nan suna mitin domin su hada jagwal lahum azabun shadid wasu san suna da azaba mai rarradi gobe kiyama wa makarulai duk wannan makirce makirce da suke yi da su cuci ɗan ƙasa su yi mitin a nan su yi mitin a can su yi duk makar ne makar ne ba wani makar sayi ne ba wani makar kirki to wayan nan makar ɗin gabaki ɗaya su sani cewa ulai ka huwa yabur su ne masu asara su ne ƙarshe asara talakawa za su samu ladansu a wajen Allah su kuma su je su shiga tashi hankali نعم سيدنا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير Allah har yanzu ya ci gaba da yana nuna mana kaɗaitakansa an za mu halitta in za mu bauta mu bauta shi kadai in za mu dogara mu dogara a kansa shi kadai mu rabu da kowa ba wani Allah sai Allah subhanahu wataala wanda ya ambaci kansa ya yi kansa da kul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shi kadai ne domin haka ku sani wallahu khalaqakum Allah shi ne ba ya halice ku min turabin daga ƙasa Allah daga ƙasa halice mu lokacin da manzala ke cewa Allah yana so ya halicci Adam ya ce Jibrila ka je yammacin duniya daga da gabashinta da arewacinta da kudancinta da masu kudunta da masu arewanta da masu yammanta da masu gabas ɗinta ko'ina ka ɗauko mun ƙasa kamu kamu kamu kamu kamu kamu ko'ina ka kamu shi ne Allah kawo aka haɗa aka dama aka bar su shekara arba'in a dame sannan aka zo aka yi jikin mutum mutum-mutumin aka bari ya yi shekara arba'in mala'iku suna zaga suna ce kai wannan halittar tana da kyau kowa suna zaga can sai shi ɗan ya ankara sai ya ga wani abu ya ga wajen takashin akwai huji a can kai kuma wajen baki akwai huji ya ce ha shaikinka sai ya leka da ya leka ta kasar sai ya can haske ta baki ce o a shi cikin bakobi sai ya shiga shi ya jefa ta tabaki ya sake shigo ta baki sai ya ce ha a shi mai sauki ne wannan eh zan yi maganinsa Allah ta yi ma ya ce wannan abu ne mai sauki eh shi ya ya raina mai da Allah ya ce mai ana ka kai kai wa abinda na halitta da hannayena shi jara ya ce ha haza rai wannan kaga dan wofi kaji inda ya raina ya raina fa sai sai dan ba ya raina mu wallahi tallahi har da cewa wannan a hadal ladhi karamta ne wannan shi ne kaga la ufattikanan wa zuriyatahu shi da zuriyarsa gabaki da zan ka cancana su zan yi maganin su ni kadai na ce su to domin haka shedan mai hankali da shi wallahi halaka ummin turabin domin haka aka hadice ku daga daga ƙasa summa min nutfatin sannan Allah ya mayar da wannan ƙasa din da aka halice mu daga baya bayan an gama halittar adam da hawa aka gama sai aka mayar da halitta mu zuwa ga nutufa shine ruwa mai yauki wanda ake kiran mani summa ja'alakum azwaja sannan aka sanya mu positive da negative biyu namiji da namace kowanne ba ɗaya ba zai amfani ba shasa ba ya ce ja'ala kum zawjatin ba kwa ko kuma azwajin wa zawjatin shasa qur'ani ba za ka gance uskun anta wa zawjatuka ba a uskun anta wa zawjuka saboda ba lafazin zauja wannan zaujan gurbataccen larabci ne daga baya ne ya shigo larabci a ce wani zauja babu wani zauja don me a nuna namiji da namace duk ɗaya ne su mutane da yanzu mata mahaukata suna zaton mata musulmi ina jin tausayin su ayi wai gender equality wai kusa ma'anar gender equality wai maza da mata duka ɗaya ne wallahi ƙarya suke yi duka ɗaya a halitta amma kowa da nashi aiki yi ɗaya mana aikin mace namiji ba zai yi ba aikin namiji mace ba za ta yi ko ba gaskiya ba ne ya za mu zama ɗaya kai namiji duk iyawanka za ka kwanta ka ɗau ciki ɗauka ciki aikin a ha aikin mace kai ke goma ce duk ɗaukakanki za ki iya ba da ciki ba da ciki kuma aikin namiji ne to da na kowa da aikinsa abin kowa da aikinsa yi ƙaryan banza ce wai gender equality equality me ba wani gender equality sai dai kafirci equality kafin aha والله لكم من تراب ثم من دفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع duk matar da za ta yi ciki ko kuma za ta sauke cikin nan lafiya illa bi ilmi sai Allah sani cikin ma sai ya sani kafin ta dauka haihuwanta ma sai Allah ya yarda kafin ta haihu lafiya wa ma yu'ammaru min mu'ammar haka nan wanda Allah ya bar shi a duniya ya shekaru kamar wanda mutumin da ya kwanan nan ya rasu a yaman mai shekara 380 ɗan neman nan ya yi shekara 380 har kaho ya fito masa ya yi haka ya shiga haka to da karambaninsu su kyale shi bara da haka ya ka yanke kahon washe gari sai ya mutu shekaransa 380 kashi wallahi kaho guda ɗaya nan kamar kaho rago ya zagayo ya shiga karkashin kunnensa kullum suka je da karambani doktoci aka sa shi tiyata wai bakin ya yi tsini yana danna masa nan bari a yanke maka baki daya sai aka ji kiyutin an yanke da yamma washe gari da safiya mutu ayyalla yana sane tuku ya bar zuwa da shekaru wa ma yi amaru min mu'amarin wala yin kusu min umar ko kuma wanda za a rage kamar ano yana cewa minkum man yatawaffa wa minkum man yuraddu ila arzali al-umri likay la ya'lama min ba'di ilmin shay min umri illa fi kitabin ay dukka Allah ya riga kaddara a cikin littafin kudura inna zalika ala Allah yasir in hakan kuma wani abu ne mai sauki a wajen Allah mai sauki ne ya kashe ka ko ya raya ka ko ya dan baka shekaru tsaka tsaki ko kuma ya barka ka tafi arzalul umur wannan duk abu ne mai sauki a wajensa ba abu ne mai wuya ba to Allah ka ba mu shekaru amma a cikin ta'a a cikin biyayya gare ka cikin yi maka sujada cikin kaunarka da kaunar manzanka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na'am ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا وتعمل علينا اسمك ونقول فاتح kuma kun fitar da